أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد نسيدي محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه هل ينظمنا تكين المطلب الرابع شافي نهم سن yana gaya mana ladubba na zamantakewa ta Allah da irin ladabin da ya kamata ɗan uwa ya yi wa ɗan uwansa na Allah ya ce wa min al'adabi yana daga ladabi da ɗan uwa ya kamata yi wa ɗan uwansa na Allah musamman ɗan uwan da Allah ya jarrabe shi da saɓan Allah to ɗan uwan nan nasa in ya ga wancan ɗan uwa yana saɓa wa Allah an yanzu ra ila misli haza ya yi duba zuwa ga misali irin wannan ɗan uwa mai saɓon Allah nazara shafaƙatin wa rahmatin kallo na tausayi da jin ƙai kare daga masa kallo na gaba ko na ƙiyayya saboda Allah ya jarrabe shi da saɓon Allah fala yan ɗawi lahu ala gilli kar ya naɗe jin haushi lahu ga ɗan wannan nasa a cikin zuciyarsa wala yi tagilu ma'ahu mira'il wala mujadala kuma kar ya shagalta da yin jayayya da ɗan uwan nasa wala mujadala wala tashin hankali wai a dalilin ɗan uwansa na Allah yana saba wa Allah li ilmihi bi zuhuri nafsihi al-ammara fi zalik saboda sanin da shi wannan ɗan uwa na Allah yayi wa wancan ɗan uwa cewa zuciyarsa ce fa al-ammaratu bisu mai yawan umarni da mummunan aiki ta yi rinjaye a gare shi fi zalika cikin aikata wannan sabon ya kaddara cewa ba yinsa ba ne ba laifinsa ba ne sharrin shekan ne da zuciya ya fi ƙarfinsa fi zalika cikin wannan sabo da yake aike mimma ta ƙata bihil mujanasatu zahira daga abin da mujanasa zamantakewa ta zahiri take hukunta shi wal mushakala da kuma kamanceceniya wa tarkul mira'i kuma da barin yin jayayya to wanda ce wa tarkul mira'i kaga barin yin jayayya khairun kullu dukkan sa alheri ne ala kulli hali abu sa kowanne hali ko a halin mutumin da ka fi shi gaskiya cikin abin da kake faɗi yayi maka jayayya ko mutumin da eh ya fi ka gaskiya cikin abin da kuke jayayya da shi ka bar jayayyan nan shi ne mafi alheri a bisa kowanne hali ko kai ne da gaskiya ko kai ne ba ka da gaskiya wafil hadisi domin ya zo cikin hadisi manzala sai man tarakal mira'a duk mutumin da ya bar jayayya wa huwa mubtilun alhali ba yi da gaskiya ya gano cewa shi ne fa ba yi da gaskiya daga nan sai ya bar jayayya buniya lahu baitun fi rabadil jannati za a gina masa gida a cikin gabar aljanna daga an shigo aljanna daga baki-baki za a gina masa gida a je dai ai ya shiga wa man taraka mira'a wanda ya bar jayayya wa huwa muhiqqun yana da gaskiya shine mai gaskiya amma da ya ga wancan ya hakikance sai ya bar jayayya ya kyale shi buniya lahu baitun fi wasadiha za a gina masa gida a cikin tsakiyar aljanna waman hassana kulukahu wanda kuma ya kyauta da ɗabi'o'insa tsakaninsa da mutane buniya lahu fi a alaha za a gina masa gida cikin mafi ɗaukaka can ƙololuwar aljanna kasan daraja darana ne mataki-mataki ne to wanda ya bar jayayya alhali ba yi da gaskiya ya gane shi ne ba da gaskiya ya bari to za a gina masa gida a gidan ƙasa na aljanna wanda kuma ya bar jayayya yana da gaskiya za a gina masa gida a hawa na tsakiyar aljanna wanda kuma ya kyautata ɗabi'o'insa ga wanda ya masa jayayya da wanda bai masa jayayya ba shi kuma za a gina masa gida fi a alaha cikin can ƙololuwar aljanna wa hazal adabu wannan ladabi da aka kawo wannan hadisi a ƙarƙashinsa dakilun fi umumin amri min shaykh radiyallahu anhu ya shiga cikin gamewan umarnin da shehu tijjani radiyallahu anhu yayi wa muridansa bit tajannubi na nesanta li kulli ma yujibu da gina ga dukkan abin da yake wajibta gaba da juna fi qulubil ikwani cikin zukatan yan uwa na Allah tunda an ce ka bar jayayya kaga jayayya da musu da juna yana jawo gaba da kiyayya to shehu tijjani ya faɗi magana ne a dunkule wannan ma'anar ta game cikin faɗinsa da ya ce mutum ya nisanci duk abin da zai jawo gaba a cikin zukatan yan uwa na Allah faliyu hafiz alai lalle ne dan uwa na Allah ya kiyaye wannan umarni na shehu tijjani bi qadarin imkani da gwargwadon samun iko wallahu almusta'anu Allah shine abun neman taimako akan samun dabbaka irin waɗannan kyawawan ɗabi'o'i wa min al'umuri lati ya kunu bi hatta wadudu wata allufu aiban hakanan yana daga al'amuran da soyayya da ƙwanar juna yake kasancewa gare ta abubuwan da in mutum yana aikata su ga ɗan uwansa da yake zamantakewa da shi zai jawo masa ƙauna da soyayya ta wannan ɗan uwa nasa daga cikin waɗannan al'amuran akwai isarul akhi akawu zaɓin da ɗan uwa zai yi ga ɗan uwansa ya fifita ɗan uwansa fi amru duniya wa cikin lamarin duniyarsa a wannan kauli na farko abin da ya shafi duniya to ka zaɓe shi a kanka ka fifita shi a kanka ka sallama masa amfanin duniya musamman in kaga ya fi ka buƙatar wannan amfanin to ka haƙula ka bar masa yana daga sai abu da ke jawo ƙauna da soyayya ƙila a wani ƙauli aka ce kai ba lamarin duniya kaɗai ba wa kaza fi ma ya ta'allaku bi amri ukhrahu haka nan ya fifita ɗan uwansa cikin abin da yake latayuwa da lamarin ɗan uwansa ku ce ya kafa ku muna karatu ba ladabi ma yujibu da gina to na yi ƙasa wa kaza fi ma ta'allaqu bi amri ukrahu haka nan cikin abin da yake latayuwa da lamarin ukrahu lahirar tasa kamar alal misali masallaci aka gina ana neman liman dan uwanka na Allah ya nuna yana so kai ma kuma kana so a ga limanci ai lamari ne na lahira ko abin da ya shafi kiran sallah ko wani abu dai da yake da alaka da addini ba lamarin duniya ba to idan kaga dan uwanka ya nuna sha'awa duk yanda kake son abun to ka haƙura ka bar masa yana daga cikin abin da zai jawo jayayya wato yake jawo jayayya da ƙaunar juna wal aslu allazi istanada ilaihi ahlul dariki fi hadha babi asali dai ko tushe wanda ahalin dariqa ta bayin Allah suka dogara gare shi fi hadha babi cikin wannan babi na fifita dan uwa akan ka ko ka zabi waninka akan kanan kanka abinda suka dogara da shi shine qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala fi haqqil ansari cikin haƙƙin lansaru mutanen madina radiyallahu anhum da Allah ya yabe su a cikin suratul hashr Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim lansaru mutanen madina suna fifita muhajirai suna zaɓin muhajirai ala anfusihim ga kawunansu abin da suke da bukata sai su haƙura su bar wa ɗan uwansu da ya hijira daga maka zuwa madina walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata tsananin bukata an abinci ne suna jin yunwa suna da bukatar wannan abincin amma sai su haƙura su bar wa ɗan uwansu muhajiri ya ci wannan abincin su su kwana da yunwa wa su ila Sheikh Abul Hasan al-Bushanji an tambayi wani babban arifi Sheikh Abul Hasan al-Bushanji an fituwa game da sadaukanta ka gane ai da nagarta wai menene alfutuwa kamar ƙalfin hali da jajircewa faƙalar sai ce alfutuwatu ƙalfin hali da jajircewa da sadaukanta indini a waje na a fahimta ta ma wasafan lahu ta'ala bihil ansar shine abin da Allah ta'ala ya siffanta lansaru mutanen Madina da shi ta kauli cikin faɗinsa da yace wallazina tabawwa uddara wal imana shine farkon waccan aya waɗanda suka zauni gida wato garin Madina wani imana tare da imani wawu dinnan bi ma'ana ma'a ai ma'al imani mutanen madina su ne alladina tabawa uddara wal iman wanda suka zauni garin madina kuma tare da imani ila kauli ya zuwa fadin Allah da yace wuyusuna ala anfusihim walau kana bihim kasasa wato cikakkiyar ayan ya yanke ta ne wala jira tabawa uddara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim ko wala yajuna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko ai shine cikon ayar saboda yawanci an san ayar tana cikin alkurani a suratul hashr shi yasa malam ya yanke ta ce ila qaulihi wa yusuna ala anfusihim asalin ayar tamamin ta yana cewa walajina tabau udara wal imana waɗannan da suka zauni garin madina tare da imani Allah ya musu shaida yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunar duk wanda ya kaunato daga maka zuwa gare su suna son muhajirai ka gane yayi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma ba sa jin wata bukata a cikin zuciyarsu mimma utu game da abin da aka ba su na duniya abin da Allah ya ba su na arziki ba sa jin kyashi su barwa wanda ya kaurato daga maka zuwa gari zuwa madina ka gane yayi wala yajiduna fi sudurihim haja ba sa jin suna da wata bukata a cikin zuciyarsu min ma'utu game da abin da aka ba su na falala na duniya wa yusiruna ala anfusihim suna zaɓin wani akan kawunansu walau kana bihim kasasatun ko da akwai tsananin bukata a tare da su ga wannan abin abin da min ma'utu din abin da aka ba su na falala din ko da suna da bukata sai su zaɓi wani daga cikin muhajirai su bashi su su haƙura قال ابن علاء الله ابن علاء الله سكندري mai hikamun adaiya yana fassara wannan aya yace wa yusiruna ala anfusihim ma'anar suna fifita wani a kansu ai judan ta bangaren wato baiwa wa karaman da kuma kyauta wa in kana da mu kasasa da Allah yace ko da akwai tsananin yunwa tare da su kasasa shine ju'un yunwa wa fakarin da talauci ko da su ma fakirai ne mutan madina amma in suka ga ɗan uwansu muhajiri yana da buƙatar abu ko shi kenan suka mallaka za su ya ɗauka su bashi su su haƙura fa amma al'isaru amma abin da ake nufi da al'isaru zaɓin wani ko fifita wani a kanka fi amrin duniya cikin lamarin duniya faƙad wadda fi targibi fi akbarun kasira hakika labarai ko hadisai masu yawa sun zo cikin kwaɗaitarwa ga mutumin da ya zaɓi wani a kansa cikin abin duniya wa ya kafi ma ruya min zalika fi sababin nuzuli hadhihi al-ayatul karima yana isar maka in muka kawo maka hadisi ɗaya abin da aka rawaito a cikin fifita wani akan kanka fi sababin nuzulin hadhihi al-ayatul karima cikin dalilin saukar wannan aya mai girma ita dai wannan aya ta waladina tabawwa udara wal limana akwai sababin nuzul dalilin da yasa Allah ya saukar da ita in muka gaya maka dalilin saukar ayar kadai ya ishe ka sanin falala da daraja na mutumin da ya zabi dan uwansa akan abun duniya ayar ita ce wayusiruna ala anfusihim kamar da muka karanto ta fa'alibu ne abbasin an rawaito sababin nuzul na saukar wannan aya daga sayyiduna abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma fi zalika cikin saukar wannan aya yace dalilin saukar wannan aya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala lil ansar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wa mutanen Madina wa qad hadarat ganimatun a lokacin wata ganima ta halarto an kawo ganima mai tarin yawa manzo Allah ya duba mutanen Madina su suna da ɗan dama-dama garinsu ne kowa da sana'arsa wani da gonarsa ta dibino wani da lumfar kasuwarsa wani makeri ne yana kila wani masaki ne wani melini ne kowa da abin da yake yi dai su ko wannan muhajirai sun balo sana'arsu da kasuwancinsu da gidajensu da dukiyarsu a garin makka sun kaurato da addinin sun zo garin madina sun zama fakirai ba su da komai wasu su ma a masallaci suke kwana wasu a kofar gidan kuma amma a garin su su masu kuɗi ne amma saboda su kaular da addinin su samu yanda za su bauta wa Allah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali suka fifita addinin su akan duniyar su to manzo Allah da ya duba wannan hali na lansaru da muhajiruna sai ya gaya wa lansaru mutanen madina ya ce in shi itum kasamtu lil muhajirin min amwalikum wa diyarikum wa tusharikunahum fil ganima in kun so zan ba ku zabi ko lansaru mutanen madina idan kuna so zan raba muku gidajenku da dukiyoyinku na kasuwa da gonakinku lil muhajiri na tare da muhajirai kowannen ku zan raba gidansa biyu na ba muhajiri rabin gida wanda yake da gona bayan gida zan raba gonarsa biyu na ba muhajiri rabin gonar wanda yake da lumfar kasuwa zan raba lumfar kasuwarsa biyu da duke da take ciki na ba wani muhajiri rabi sannan wato shari kunahum sai ku yi talayya da su fil ganimar da cikin wannan ganimar da aka kawo ina fata an gane rabon da za a yi in kuna son alaba ganima da ku to kowa za a raba gidansa biyu da dukiyarsa biyu a ba muhajiri kamar yadda za a raba muku ganima daidai wa daida wa in shi in kuma kuna so karzula kuma amwalukum wa diyarukum gidajenku da dukiyoyinku za su tabbata naku ne wala yi kusa muna kun da ganima amma ba za a yi rabon ganima da ku ba yanzu zaɓi ya rage walan samu yawwa ko a raba gidajenku da dukiyoyinku a raba ganima da ku ko kuma a bar muku gidajenku da dukiyoyinku a keɓance muhajirina da rabon ganima su kaɗai faƙaratul ansaru radiyallahu anhu ya kaji abin da lansaru suka yi in kai ne a cikin biyun nan dole ɗaya za ka zaɓa ko yau tun da zaɓi ne ɗayan biyu sai lansaru suka ce ba haka za a yi ba ya rasulallah na kasimu lahu min diyarina wa amwalina za mu raba dukiyoyinmu da gidajenmu tare da su wa nu'siruhum bil ganima kuma za mu zaɓe su da ganimar su kaɗai a raba a ba su mugun hakura akwai mutumin da zai iya wannan a yanzu duk zaɓin da aka wasa su sun ajiye za mu raba gidan biyu mu ba su rabi mu raba gonar biyu mu ba su rabi mu raba lumfar kasuwar da duke da take cikin rabi mu ba su rabi kuma za mu bar musu ganimar su kadai a raba musu wala nusharikuhum fiha ba za mu yi tarayya da su cikin ganimar ba ma bayan mun raba gidajen namu da su kuma ka san me wajen raban gidan idan ya raba gidansa biyu zai kawo muhajir ya ce ka zaɓi inda kake so a cikin gidan sai ka zaɓi inda ya ma gonar ma in ya raba biyu zai zai kamo hannunka ya nuna maka in baka sani ba da yake mutanen maka ba su da da bino kasan kasan su ba ta karban kiwo in ya akantu min zuwa ti biwadin kai da zai zargin har gaya maka zai wannan bangaren buhu kaza nake samu na dibino ya fi wannan bangaren albarka da alheri duk zai gaya maka kaza wanda kake so ko kuma ya ce wannan akwai korama akwai rijiya da zaka je saukin yin bayi nan kuma sai ka sha wahalar tona rijiya a to ka gani amma daga bai ai bai karba ba abdulhamad ibn aufin ne wanda aka hada shi yanwantaka bayan ya raba gidan ka gane ai ya ba shi rabi ya karba ya ce to mata na biyu ne kara a cikinsu ka zaɓi wacce kake so zan sake ta idan ta gama idda zan biya maka sadaki na aura ma ita kuma mu je rumfar kasuwa zan raba rumfata biyu sai ce a'a gida dai na karɓi rabi tun da ba ni da inda zan zauna amma matarka ka rike kaya ka nema ina da matata a garin makka in na samu nutsuwa zan dai ɗauko matata kuma dukiyarka ta kasuwa ka rike kayanka lakin dulla ni ala suki dai dai abin da nake so ka koya mun kasuwa ka koya mun kasuwa shi dan maka ne ka san su yan kasuwa ne yawa sun fi mutanen majina ma iya kasuwancin su noma ne da kiwo ba su da shi saboda ba su da kasar noma ba su da kasar kiwo amma kasuwanci kan duk a jazzatul arabi a lokacin ba wanda ya kai yan maka iya kasuwa ya ce ka rike matanka da dukiyarka kawai ka nuna min kasuwa dulla ni ala suki ka shirya da ni ga kasuwanci aiko da ya fara kasuwancin sai da ya kai duk asahabbai ba mai kudin don lokacin da yawa fati shi abdulrahman ibn aufin ya bar mata hudu kowace mata ɗaya a tumunin da ta samu ta samu dinare dubu tamanin dinare ba kuma wannan sumuni aka raba mun su ɗaya bisa takwas na dukiyar da ya bari aka raba hudu kowace matarsa shi ta samu dinare dubu tamanin dinare wanda guda ɗaya yanzu ya kawo wajen dubu saba'in ko dubu tamanin na naira to irinsa kowace mace sai da ta samu dubu tamanin ta baka ta samun gida ba to haka suka fifita muhajirai a kan gidajen nasu da kuma ganima to a dalilin wannan ne Allah ya yi godiya fanazalatil ayatu sai ya saukar da wannan aya wallazina tabawwa uddara walima na min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa har ma da tauman yuka shuha nafsihi fa ulai ka hum muflihuna duk wanda ya danne kauran zuciyarsa yana son abu ya danne zuciyarsa ya bawa dan uwansa domin ya amfana to fa ulai ka hum muflihuna wannan sune ma samun babban rabo a dalilin wannan abin da suka yi Allah sauka da wannan aya sannan wa an abi hurairah radiyallahu anhu fi zalika dai an rawato wani hadisi daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda cikin kwaɗaitarwa da addini ya yi mutum ya fifita ɗan uwansa a menene ya fifita ɗan uwansa a kansa game da abin duniya shine hadisu rajulin da mista da amal nabiya sallallahu alaihi sallama hadisin mutumin nan da ya zo ya nemi ciyarwa a wajen annabi sallallahu alaihi sallama wani fakiri ne daga cikin sahabbai ba yi da abinci ga yunwa ta kama shi sai ya zo wajen matsala ya yi fakarai annabi ya tambaye shi lafiya ya ce wallahi so la yunwa nake ji yau kwana na kaza da wuni kaza ban ci abinci ba shi ne na zo wajen ka ko zan samu abin da zan ci saboda tausayi na manzon Allah fa ba'asa li azwajihi mazala sai ya aika wajen matayensa shi manzon Allah yace a shiga gida wajen matansa a ce in akwai abinci a kawo ga wani mabukaci falan yulfa inda hunna shay'un su ma ba a samu komai a wajensu dama ya san yadda ya balo gidan amma bai sani ba ka sau lokaci sahabbai suna aika hadiya ai wasu suna aika hadiya shi yana wajen bai masa an kai ba sai ya shiga gida sai ya tarar an kawo hadiya to yayi zato ko za a samu irin wannan da aka je duk dakunan matayen guda tara dole aka tambaya annabi ya aiko akwai abinci a kawo akwai wani mabukaci mai tsananin bukata gaba ɗaya ɗakunan nan tana falon yulfa inda hunna shai'un ba a samu komai a wajensu ba to faƙala alai salatu wassalamu sai manzara sallama ya dawo wajen sahabbai ya ce man yudifu haza hazihin lailata wa zai ɗauki bakuncin wannan mutumin a daren yau kaɗai kadje ya kwana yau bai ci komai ba a cikin kuwa zai ɗauki bakuncin wannan mutumin هذه الليلة أولا دل النيو فقام رجل من الأنصار سواني مسلم يقلفون هالي تكسكي الأنصار يميكي yace gani ya alfulani a bani shi zan zai da shi gidana in ba shi abinci wa zahaba bihi ila ahlihi wannan balan sare ya tafi da wannan bakon manzon Allah zuwa wajen matarsa wa qala li zawjatihi hadha dayfu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan bakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama fa akrimihi ki karrama shi ba an ga annabi su ba akrimi wahu ba to wancan ai ai an sayo shi ne lokaci ake gaya wa zulaika to wannan bakon annabi ne fa fa akrimi ki girmama shi wala tadakiri anhu shay'an kar ki boye komai na abinci ki dauko duk abin da nake da shi ki kawo masa kada ki rage komai faqalat da yake matan irin na sahabbai ne balkan ita ma yadda ta yi faƙala sai ta ma inda na illa kutus su biya ba abin da yake wajen mu sai abincin yaran mu fa ni ma ban ci ba dan abin da na rage wanda za mu ba wa yara ne kadai su kwanta su samu na yin bacci yanzu ba maganar shi mai gida ya samu tuwo ake ba ba maganar ita matar gida ta ce tuwo ake ba abincin na yara ne fa'amara hadin da haka mai gida ya umarci matan nan an tu'allin lahun wato tararrashe su hatta ya namu har su yi bacci ta kwantar da su akan shimfiɗa ta dinga jijjiga su da haka har bacci ya kwace su kasan yara suna saurin bacci farkon dare ko bai ta abinci ba wani ba zai bacci saboda an gaji daga rauniya shi kenan sai ta musu shimfiɗa a ɗakin su ta kashe wuta tana jijjiga su har suka yi bacci ina fata an gani faƙar da matsa amahun lizzaifi sai ta ɗauko abincin ta gabato wa wannan bakon lokacin ba a saukar da ayar tsari ba ka sa akwai ayar hijabi to lokacin yawancin wani abin ya faru kafin a saukar da ayar tsari gidan kowa za ka iya shiga ba sai ka nemi izini ba har gidan manzan Allah ana shiga a tuwo har ɗakin matansa za a zauna da matayen da shi da sahabbai a tuwo faranti ɗaya kafin a saukar da ayar tsari a cikin suratul ahzabi yana ba ta an gane to wannan abin ya faru ne kafin a saukar da ayat tsare shikenan a cikin gida ta ɗauko abinci ta kawo kuma a cikin ɗaki sun makamar ilar siraji saboda hikima irin na wannan mata sai ta tashi zuwa wajen fitila a ci falfalle ka an na turidu isilahu kamar tana so ta gyara fitilar ne kamar fitilar ta ɗanyi matsala ko mai ya ƙare ta je ƙara mai nan a ci falfal tana yi kamar za ta gyara ba alifa ado sai ta kashe fitilan da wayo saboda an azo cin tuwon shi ba kwai in ya an haske ne in ya ga tuwon kaɗan ne ai ba zai iya ci ba ah dama wani kwano ɗaya za a ci da bakon da mai gida da matar gida sai ta yi hikima cikin wayo kamar za ta gyara fitila sai ta kashe kaga yanzu a duhu ake fa da alab daifu ya akulu sai aka kawo aka ce to bako bismillah bako yana noma iya karfinsa dama yunwa yake ji wahiya wa zaujuwa ita kuma ita da mijin ya mu da gane alfinata ma suna jujjuya harshen su ne kamar cin tuwon suke ko noma ɗaya ba sa ɗauka shi dai wato don kare gane cewa tuwa an bar masa kaga ba zai ci da yawa ba sai suka yi hikima kamar tuwon suke ci su ma akwa shi ɗaya ne ya zunnu annahuma ya kulani wannan bakon yana zaton su ma cin abincin suke kamar yadda yake ci fa'akala ya yi ta ci hatta shabi a har sai da ya ƙoshi wa ba ta su ko suka kwana ɗawuye ne suna masu naɗe cikinsu da yunwa yadda ‘ya'yan suka kwanda yunwa su ma haka masu gidan suka kwana da yunwa to falon ma asibahu yayin da suka wayi gari ga dau ila rasulullah sallama sai suka tafi zuwa da bako da matar gida da shi mai masauki sai suka yi sammako suka zo wajen manzana sallama akan su kawo bakonsa ya kwana lafiya kuma bai kwana da yunwa ba falamma da zara ilaihi ma yayin da manzo Allah ya yi duba zuwa ga waɗannan sahabbai miji da mata ya gane alama da ya suma da yunwa nan suka kwana ya ga kuma bako yana muna bulbul babu alamar yunwa taba sama sai manzo Allah ya yi murmushi wa qala yace laƙad ajabar lahun min fulanin wa filanatin hazihin laila haƙiƙa Allah ya yi mamakin abin da wane da wance suka aikata a wannan dalar mazala sai ambaci sunan wannan mai gidan da kuma matar tasa fulanun wa fulanatu Allah ya yi matuƙar mamakin irin abin da wane da wance suka aikata a wannan dalar ka gane wannan a hikima ce baliga a ce Allah ya yi mamaki Allah ba abin da bai sani ba ai baka san ba ka tunanin faruwar abu ya faru shine za ka yi mamaki wai Allah yana jinjina musu na abin da wani da wanda suka aikata a wannan dalar to sai aka ce wa nazalatil ayatu sai aka saukar da wannan aya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa ta sauka ne akan dalilai mabambanta amma duka dai sun keɓanci lansaru ne mutanen Madina haka nan an anasin wani hadisi kuma daga anas dan malik radiyallahu anhu fi zalika shi ma aidan annahu uhudi ila ba'd sahabati radiyallahu anhu ra'su ganamin mashwiyin an kawo hadiya na kan tinkiya ko ka ce kan rago wanda yake mashwiyin wanda yake a soye sannan kuma aka dafa kamar dai ragada da namun bokitin nan na kan tumakai wa kana majhudan ka gane yayi wanda aka kawo wannan kan ragon a dafe yana cikin wahala da tsananin yunwa fa wajaha bihi ila jari laudaji ka da ya ga naman yayi sha'awarsa ya ji daɗi ya samu nama zai ci dama yunwa yake ne shine majhudan din kawai sai ya tuna ah ai makoci na wani kuwa da shi ya samu wannan naman kan da sai ya fi ni bukata makoci ba ba mu ne yanzu da muke fada da makotanmu akan makwalari ko akan fadan yara makocinsa ba dangantaka ta nesa ko ta kusa illa makotaka da kuma yanwataka ta musulunci fatadawalahu sab'atu anfusin kaji abin mamaki wannan naman kan rago sai da ya kewaya gidajen mutum bakwai shi makwacin nan na farko da makwacin ya aika masa da ya bude ya gani ya shace ka aiko makwaci na na wane shi ya fi dacewa na aika masa don ya fi ni bukata shi ma da aka aika masa ya duba ce ka aiko da na aika wane makwaci na da sai na fi samun lada don ya fi ni bukata sai da aka kai gida bakwai sun ma'ada irin awali sannan naman ya dawo gidan farkon wanda aka fara kawo wanda ya fara aikawa makwacin Allah ya rubuta rabonsa ne amma waɗancan sai sun samu lada gaba ɗaya a dalilin wannan nan kaga a nan kowa yana da lada kamar ya ce da ɗan uwansa a'a ya ga wannan ai asalin naman da aka kawo masa hadiya ne ya aika wani dama ba sadaka ba ne ballantana ce abinda ka ba da sadaka haramun ne ka ci ko ya dawo gare ka dama hadiya ce idan baka wata farkon zancen uhudiya ila ba'adu sahaba ba tu siddiqa aka ce an yi sadaka ba yawwa hadiya in da dawo maka za ka iya cin kayanka sai sai karbi kasa to dama Allah ya kaddara rabon mu ne ya suka ci da shi da iyalansa kuma dukkan su su bakwai din kowa ya da ladan ciyarwa na wannan naman kan kuma ka sani dama lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taɓa samun aljanna ba sai kuna ciyarwa daga abin da kuka fi so abin da ranka yake so ba ka ci ka gaji sai zubarwa sannan ka ba almajiri ko ya kwana ya yi tsami ba za ka iya ci ba sannan ka kira almajiri wannan ba za ka samu cikakken lada ba fa nazalatil ayatu shi ma sai wannan aya ta sauka wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ila gari zalika zuwa waɗannan kyawawan ayyuka da lansaru mutanen madina suka aikata na fifita ‘yan uwansu muhajirai a kan kansu, min maruwa abin da aka rawaito min al'ahadisi na hadisai fi hazal babu cikin wannan babu. To, alhamdulillah, karatun yana da yawa sai mu kwana